الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukakin sarki ya dawo da mu darasin mu na tafsiri mun zo yau a wanda insha Allah za mu tashi kan aya ta ɗari daidai a cikin suratul baqara muna roƙon Allah madaukakin sarki da ya ba mu dacewa na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يعلمون بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم كأنهم, كأنهم لا يعلمون
yace wa kana min adati al-yahudi al-qadima nabzu uhudihim ya zamanto al'ada wani abu da yahudawa suka saba da shi tun dama can watsi da alƙawuransu wa damul imani bi rusul da rashin ba da gaskiya da manzanni sun kafircewa waɗansu da yawa har waɗanda suka ce sun imani da su ɗin ma ba sa musu biyayya wa tarkul amali bima anzalallahu alaihim fi kitabihim da barin aiki da abin da Allah ya sauka musu da shi cikin littafinsu su watiba'u ahwa'ihim da kuma bin soye-soyen zukatansu wata haliki kisasin wahiya da kirkirar labarai masu rauni da ba su da tushe liyadidu biha ahwa'ahum domin su karfafi son zuciyarsu wai sakifu biha uqula sufa'ihim kuma su iya kama hankulan wawayensu jahilansu da waɗannan tatsuniyoyi ko ƙarairayi da suke ƙirƙira. Faƙala ta'ala bayanan da zalika, to shi ne Allah ta'ala yake faɗa, ya faɗa domin bayyana haka. Wa tambihan bi hazihi ummati ala an la yaktaru bihim fi dalalihim. Da kuma tunatarwa da faɗakarwa ga wannan al'umma al'ummar musulunci cewa kada su yi koyi da su cikin ɓatansu su kan su riƙe alƙawuran Allah da alƙawuransu tsakaninsu sannan su bi ainihin alƙur'ani su yi aiki da shi yadda aka saukan musu da shi sannan su yi biyayya ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma kada su ƙirƙiri abin da ba yi da tushe cikin addini na bidi'o'i da ainihin kisoshi da ba su da asali domin kawai a ɗauke hankalin waɗansu daga baya kuma a dinga tatsarsu ana cutar da su ko da ke abin takaici wasu da dama cikin musulman sun fada cikin irin wannan son zuciya ya sa an ƙi riko da ingantacciyar karantarwar ta alƙur'ani da sunan maza Allah sallallahu alaihi wasallam kuma an ƙirƙiro bidiyoyi da yawa a bisa wannan manufa ta kama hankulan wa'insu to Allah ka kiyashe mu Allah ta'ala ya ce awa kullama ahadu ahadan shin duk yayin da suka yi wani alkawari eh wato duk yayin da suka yi wani alkawari alal imani bin nabi in kharaja kan cewa za su yi imani da annabi idan ya fito aw ahadun nabiyya Allah ya aminu alaihi mushrikin ko kuma suka yi alkawari da shi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ba za su taimaki mushrikai akan sa ba nabazahu fariqun minhum sai wata jama'a daga cikin su su yi watsi da wannan alkawarin da suka dauka yanzu sa dinga yin haka wanda ba daidai bane a yace to jumlatu nabazahu wa jawabu kullama wa huwa mahallul istifhamil inkari jumlar wato nabazahu fariqun min minhum dinnan ita ce jawa amsar kullama ahadu ahada wato duk sanda suka dauki alkawari tsakanin su da Allah akan imani da wani annabi in Allah ya bayyana shi ko suka yi alkawari tsakanin su da annabin lokacin su amma sai wata jama'a cikinsu su warware alkawarin to wannan ba daidai ba ne ma'ana ai ba daidai ba ne mutum ya karya alkawari tsakaninsa da Allah ko kuma alkawari tsakaninsa da manzo Allah kai alkawari tsakaninsa da kowa ma inda an kulla shi alkawari na gaskiya to dole a cika karya shi ba daidai ba ne bal bari aksaruhum la yu'minun mafi yawan su ba su da imani ne ba sa da imani ne shi ya jawo suke karya alƙawari alƙawarin Allah kuma suke karya alƙawari tsakanin su da manzon Allah kuma da sauran mutane shi yasa suka kafircewa ayoyin da aka saukar wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama abin da ya zamanto karya alƙawarin ne inda sun kiyaye alƙawarin Allah na riko da at-Taura sun yi riko da wasicin da ataura yayi littafin ataura yayi to da ba su kafircewa alqur'ani ba da ba su juyawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama baya ba kuma da ba a samu cikin su waɗansu sun taimakawa mushrikai ba wajen yakar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai sanannen abu ne cewa yahudawan banu quraiza kai dukan su ma sun yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun taimaki mushrikai akan su hasali ma yakin da aka yi na handak yakin ahzab kenan yakin kungiyoyi na kafirci wanda aka yi gangan ko domin wai a gabayin addinin musulunci waɗanda suka ziga mutane fiye da kowa ma don a yakin su ne yahudawa masu kuɗinsu irin su ka'ab ibn al-ashraf irin su sama salam ibn abil huqay abu rafi'in kenan sun yi amfani da kuɗinsu sun ziga mutane don a yaƙi masu Allah sosai bayan ya same su ya yi magana da su baka da baka cewa kun san ni manzo Allah ne amma ko da ba ku bi ni ba ku bar ni ne kira na in kun yi haka zan kyale amma ba su kiyaye ba saboda rashin kirki da suka saba da shi dama al'adarsu ce karya alkawari tun annabinsu annabi musa alaihissalam yana raye suka sha saba alkawari a tauran ma ba su karɓe ta ba sai da aka razana su tukuna wala ma ja ahmar rasulun min indillah kuma lokacin da mazo ya zo musu daga wajen allah ko muhammadin sallallahu alaihi wasallama wanda shi ne annabi Muhammadu tsira da aminci Allah su ƙara tabbata a gare shi, musaddiƙun lima ma'ahun yana mai gaskata abin da ke wajensu, alƙur'anin da ya zo da shi, alƙur'ani da ya zo da shi ya gaskata a taura ya gaskata annabi Musa da sauran annabawa. Bai ƙaryata wani abu ba da ya tabbata cewa annabi Musa ya zo da shi ko a taura ta zo da shi. ko da Allah ya canza hukuncin to sai dai bayanin hukuncinsa cewa yanzu kan kaza ne amma dai ba zai inkarin abinda Allah ya riga shar'anta ba a ainihin waɗancan littattafai da wannan ya faru na baza fariqun min alladhina utul kitaba kitaballah sai wani bangare daga waɗanda aka ba su sanin littafi sune da yahudawan suka jefar da kitaballah littafin Allah wato a taura kenan wara a zuhurihim a bayan bayansu menene ma'anar haka ai lam ya'malu bima fiha min al-iman bir rusuli wa ghairi ba sai aiki da abin da ke cikin at-taura ba na imani da manzanni da waɗansu abubuwa hukunce hukunce baitin wannan suka bi san ransu kadai ka annahum la ya'lamu kai ka ce ba su sani ba kaman ba su san ma fiha abin da ke cikin at-taurat ba min annahu nabiyyun haqqun cewa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam annabin gaskiya ne ba aw annaha kitabullah ko kuma sun yi watsi da aiki da at-taura kaman ba su san cewa at-taura littafin Allah ne ba to kaga wannan halaye ne da ake ta fada ana ta maimaitawa ana tisawa wato bayani ake yi game da halayen banu isra'ila wato yahudawa tarihinsu da daɗe har suka zo kan lokacin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma suka zarto a tsawon tarihi har zuwa yau har zuwa wani lokaci da allah kaɗai ne ya san shi halinsu na bin son zuciya hali na zalunci hali na bijirewa da tafan allah da manzanninsa da kuma kaidi da makirci ga al'ummomi da a cutar da su a batar da su irin yadda aka bata. Wannan halayensu ne duka, wato Allah yana faɗa mana wannan ne don kada mu bi hanyarsu, yawa, don kada mu bi wato karin bi hanyoyinsu, waka zalika nusa rufar ayati wani tastabi na sabilul mujirmi. wato Allah na bayyana ayoyi kamar haka don hanyar batattu masu laifi kafirai ta bayyana kowa ya sani ai ba labari kaɗai ake karantawa ba e ba tarihi ake ji domin a nishaɗantu ba darussa ake ɗauka tunda su sun yi haka hakan ya tike da su da su rage wato ya kai su ga fushin Allah ya kai su Allah da fushin Allah to mu musulmi kada mu irin wannan shine abin da ake so littafin mu mu bi shi sau da kafa manzon mu mu rike karantarwarsa sau da kafa sannan al'ummar mu yi kokarin tattaro ta akan gaskiya kada mu yi amfani da waɗansu abubuwa na son zuciya da sunan addinin don kawai mu mori wani abu irin yadda su suka yi ishtarar da ayatun la samanan kalila irin dai yadda waɗansu waɗanda ba su ɗauki izina da abin da Allah ta'ala ya faɗa ni a alƙur'anin ba a musulunci ma suka yi ƙoƙarin yi ko kuma suke ƙoƙarin yi da gangan a ƙi karantarwar alƙur'ani a ƙi sunna a ƙi shari'a a ƙi gaskiya a kama bid'o'i a kama soye-soyen zukata a damfari mutane da bid'o'i an san ba daidai ake ba amma dai kawai don a ja hankali mutane a batar da su to muna roƙon Allah ta'ala ya samu cikin masu basira da za su wa'azanti da abinda Allah ya wazantar da mu da shi kuma a kansa dangane da waɗancan mutane kuma Allah ya tsare mu daga sharrinsu domin sharrinsu kullum ƙoƙari suke kada ya tsaya a iyakar kansu ƙoƙari yake suke kullum ya tsallaka zuwa ga wani ko ba haka ba ne kuma yana ne yana ta anin aukuwa suna nan suna ta ribatar mutane da yawa to Allah ka kama na ainihin kariya daga ikonka na'am
واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عون الله خير لو كانوا يعلمون
na'am Allah ta'ala ya ce wattaba'u su yahudawa da suka saki hanya suka saki gaskiya sai suka bi mata shayaɗinu abinda shaidanu suke karantawa ko suka karanta mana ƙaryar da suka ƙirƙira wato su shaidanun ana nufin ahbarul yahud shi za ga ɗigo akan hawun babu ɗigo kuskure ne kuskuren bugu ne ahbarul yahud wato manyan malaman yahudawa eh wato su yahudawa sun bi abinda manya-manyan malamansu suka kirkira alamulki suleiman suka dangantawa mulkin annabi suleiman mina sihir na tsafi suka ce wai wato ai shi annabi Suleiman ba manzon Allah bane tsafi yayi da tsafi ya mulki mutane da aljanu ba wai mu'jiza ce ba ta ainihin annabta da manzanci da karfafawa ta wajen Allah ba a wani sihiri ne to manya-manyan malaman su na yahudu ko kuma a bisa maganar waɗansu malaman aljanu waɗanda suke anin a cikin rundunar iblis da suke anin kimsa mutane bata su ne suka fara bijiro da wannan batu cewa a bayan annabi suleiman sun tono waɗansu bayanai na ƙarya suka ce wai dama waɗannan rubuce-rubucen tsatsaba ce sihiri ne da shi Suleiman a lokacin da yake mulki da su yake amfani ya samu gizo ya samu kwarjini akan mutane da aljanu kaza kaza kaza to yahuda kawai su suka ru suke tabin wannan wa annahu unzila alaihi sihir suna cewa an sauka masa da sihiri wa bihi malakan nasa wal jin kuma da wannan ya mallaki mutane da aljanu wasakifuna bizalika sufaha'ahum da wannan su suke dauke hankalin wawayensu to tunda ana magana Annabi Sulaiman wani babban mutum ne wani bawan Allah ne shi ma yayi sihiri kuma da sihirin ma ya samu babban tagoma shi ya samu ƙarfi to ai wani wanda zai zo daga baya babu laifi shi ma ya nemi taimako da sihiri dan ya samu kankamar al'amarinsa. To, suka yi ta faɗin wannan, fai ta biyu na hamfitar ke al'amali bi taurati wata ba a wa'i, saboda haka sai suke bin su a cikin barin aiki da a taura da kuma bin soye-soyen zukatansu. Abin da kai ci abin mamaki, ya za ka an ka bin tafan tsibbo na ɓatattu a wannan al'umma za ka ga irin wannan. Akwai littafi da ake kira Shamsul Ma'arifil Kubra cikin sa naga an ce wai ga Khatamu Sulaiman Khatamin Sulaiman wanda sirrinsa yake jiki to me wannan in ba komawa zuwa ga irin waɗancan maganganun ba annabi Sulaiman manzon Allah ne mu'jiza ce Allah ta'ala ya bashi ya zama yana iya sarrafa mutane da aljanu har ma Allah ya bashi sulta ma akan iska wannan mai tafiya sannan a hankali ta ɗauke shi ta ɗaukan masa rundunarsa da duk abin da yake bukata zuwa inda duk yake so wani suleiman riha guduwa shahrun marwa shahr eh to amma duka suka ce wai sirri ne na asiri ne ka san bahaushe misali galibi in yace maka asiri to kalmar sihir din ya bata ko ya saya idan yace sihiri ne za a ce aya kana musulmi za ka yi sihiri sai ce asiri asiri kuma ai mutane suna neman rufin asiri ko to sai su rufa da haka to amma abinda suke faɗa kenan fakar zaballahu nisbatar sihiri ila Sulaiman to shine Allah ta'ala ya karyata danganta sihiri zuwa ga Sulaiman cewa annabi Sulaiman bai sihiri ba baiwa ce kuran da Allah ya masa wa bayyana hukumar imalis sihir kuma ya bayyana hukuncin aiki da sihiri faƙala Allah ta'ala ya ce wa ma kafara Sulaiman shi Sulaiman alaihi salam bai kafirce ba ai lam amali sihira bai aikata sihiri ba da annahu kufrun domin sihiri wato tsafi wato wannan kafirci ne walakin na shayaɗina sai dai su shaiɗanu aljanu kenan kafaru su suka kafirta ai ahbarul yahud eh wato ahbarul yahud manyan malaman yahudawa kuma allazina kafaru bil iftira'i ala layil kadhiba su manyan malaman yahudawa ne da suka kirkiro wannan magana ta cewa annabi sulaiman da sihiri yayi mulki kamar labarin magana jari ce labarin sarki jatau da suka kwaikwayi wai mulki annabi sulaiman wai azobe yake cewa suke azobe ne sirrin to duka wannan jahiliya ce kuma ainihin manganu ne na yahudawa mulkin annabi suleiman bai zamanto a zobe ba bai zamanto a wani abu na siddabaru na sihiri ba su ne suka kafirta da kirkirar wannan ƙarya wani isbatihi na suleiman alaihissalam da danganta wannan labarin zuwa ga suleiman alaihissalam wa bari'un minhu shi makubuci ne daga wannan wanda ya kirkiri ƙarya ya danganta wa wani manzo cikin manzannin Allah wannan kafirci ne ridda ne a barin musulunci saboda haka ma kafar Sulaiman walakin na shayadi na kafaru eh annabi Sulaiman bai kafirci ba bai sayari ba shaydanu na daga aljanu da suka tsiro da abin ko kuma muyagun malaman su da suka jagoranci wannan bata malaman yahudu su ne suka kafirta da yin wannan yu'allimuna an-nasa sihra su malaman yahudin duk ba wannan digon dai wato suna koya wa mutane tsafi eh suna koya mutane tsafi to shine kafircin nasu aw yasibunahu aidan ila malakaini bi babila wa sammawhuma haruta wa maruta ko kuma suna danganta sihirin zuwa ga wayansu mala'iku guda biyu a birnin babila wani cikin manya-manyan birane tsofaffin birane a duniya a ƙasar iraki wanda wannan birnin ina jin babu shi a yanzu juye-juyen zamani ya juya da shi waɗansu ko wani birnin ya maye madadinsa akwai ire-irensu da dama wasan mahuma haruta maru suka kira waɗannan mala'ikun cewa haruta da maruta ne faka zabahumullah da kauli sai Allah ya karyata su da fadin sa wama unzila alal malakain ce ba saukarwa wato ba saukar da sihiri ba akan wayansu mala'iku guda biyu ba ma din ta korewa ce malaman sun bi hanya biyu don fassara wannan ma din eh ma din wasu suka ce masdariya ce a wato sil mausula ce tana da ma'anar allazi kenan eh wama unzila alal malakaini ai wallazi unzila alal malakaini da kuma abinda aka saukar wa mala'iku guda biyu wanda kaga wannan ya tabbatar da cewa kenan an saukar da sihirin kenan daga Allah masu wannan fahimta suka ce Allah ya saukar da sihirin ne akan waɗannan mala'iku don ya zama jarrabawa ga mutane kamar yadda ya halitta abubuwa da dama wanda na sabon Allah ne za a iya yin su a amfana da su amma kuma sai aka hana mutane don a jarrabe su in mutum ya bi shari'a ya kiyaye ya tsira ya rabauta in kuma mutum ya bi san zuciyarsa ya saba wa shari'a to wannan Allah ta'ala zai kama shi saboda gargadin da aka yi masa eh saboda haramta masa da aka yi wasu ka ce wannan haka aka yi to amma dai kamar da ko ibnu kasir shi ma ya kaito maganar masu cewa ma din ta korewa ce haka nan al-imam al-khazin tafsirinsa shi ma ya tafi zuwa ga wannan da wasu hakikai da yawa kuma wannan shine yafi saukin ganewa da kuma muwafaka da nasoshi da yawa na tsarkake a mala'iku da baki ɗayansu a barin sabo ko da ke masu wannan maganar cewa suka yi eh ai ko da ma hakan ya tabbata su mala'iku wa'annan da aka sallada musu wannan ba sabo suka yi ba su abin da suka yi da'a suka yi wanda ya bi su ya koya a wani shi ya saba wa Allah to amma dai shi malam anan Sheikh Abubakar Gumi kenan ya gudana akan cewa ma din ta korewa ce kamar yanda wasu malaman suka tafi saboda haka ba a saukar da wani abu akan mala'iku guda biyu ba a Babila masu suna Haruta da Marut har ma malam yake cewa labarin Haruta da Marut da kuma sanya wannan labarin ya zama hujja akan koyon sihiri da ake da shi ya saba wa hankali ya saba wa shari'a ya saba wa kuma abin da ke akwai ina faɗin fasarar ne kawai haka ma abin da aka danganta wa annabin Allah Sulaiman alaihi salam na daga wannan eh domin wannan labarin yana daga cikin labarai da suke rusa aqida ingantacciya ta musulunci abinda Yahudawa suka kirkiro wato labarin da Yahudawa suka kirkiro domin su rusa aqidar mutane su sa a yadda da sihiri in mutum komai musuluncinsa komai sallarsa da salatinsa komai ibadarsa in ya koma ya zama matsafi to kaga dole zai bauta aljanu dama shi tsafi baya haduwa sai da aljanu sai da wani abu da ke cin karo kuma da tauhidi to kaga sai ya zama an yi ba a yi ba sai zama sun yi nasara kenan wajen yakar mutane mutum kamar musulmi a zahiri amma kuma ya bata to saboda haka sun ambata cewa wai labarin yanda yake wato cewa wai mala'iku tsira da amince Allah tabbata a gare su lokacin da suka ga zanabai suna ta hawa zanaban yan adam suka ga mala'iku na kaiwa rahotannin zanabai ‘yan Adam sun cika zanibi su suka zarge ‘yan Adam suka ci haɓa wa'innan bayi sun cika yawan laifi sun cika zanibi sai suka yi tawar faɗin wannan a tsakanin su mala'iku sai suke ganin cewa ‘yan Adam ba su cancanta da su zama halifofin Allah a bayan ƙasa ba wanda tun dama can da aka ba labarin halitta annabi Adam sun irin wannan tunani to shine dan Allah ya jarraba su sai Allah ya umarce su da su zaɓi waɗansu mala'iku guda biyu wato a cikinsu da suka yadda da suke ganin ƙarin ƙoƙarinsu cikin biyayya ga Allah don a sauko da su a ƙasa su yi halifanci su yi mulki wa labarin kenan ba ana cewa tabbas hakan ya faru amma yadda suka faɗi labarin kenan to shi ne suka duba suka zaɓa suka zaɓi haruta da maru to shi ne sai Allah ya saka musu irin abin da ya saka wa ɗan adam na sha'awa son ci da sha da aure da sauran abubuwa na bukatun gangar jiki ƙansu mala'iku a ji samun ne nuraniya jikuna ne da aka yi su da haske shara-shara kuma ba aka saka musu wata bukata da gangar jiki ba ruhi ne kawai su saboda haka su ba su da bukatar ci ko sha ko sha'awar mace ko mallakar dukiya ko wani son mulki duk ba wannan a tare da su kawai inda aka saita su aka ɗora su na ibada kawai shi suke yi to yau sai aka saka ma waɗannan mala'ikun da aka zaɓo su su zama zakaran gwajin dafi ake cewa sai aka saka musu waɗannan matsaloli irin na ɗan adam don a ga da gaske ne su ɗin za su iya jurewa su shanye ba za su taɓa saba wa Allah ba ko kuwa su ɗin ma wani lokaci wannan ɗabi'ar ta buƙatu za ta sa jami'in jaka irin ɗan adam ɗin ko sa yi wa ɗan adam uzuri misali sai Allah ta'ala ya sauko da su ƙasa a nan a duniya don zama masu shari'a in sun gama shari'a da rana sai su koma sama kuma da yamma amma ko wannan matsayata to yan dai halibofin ne na gaskiya sai su zauna dindindin ko duk ma'aikacin da bai zauna gaba ɗaya ba yake dai ai to aikin nasa wato kircin nasa bai kankama ba don bukatar su za ta taso ko ba shi misali in sun gama shari'a cikin wuni da daddare sai su koma su koma sama an hana su shirka da kisan kai da shan giya da zina wato an hana su irin wannan laifukan irin abin da yake faruwa da yawa daga 'yan adam musamman ma waɗanda suke da iko to su suka dinga yin shari'a tsakanin mutane da rana amma da yamma sai su ambaci sunan Allah wato mai girma sai su tashi kamar tsuntsaye ko da tsuntsaye ma tashi sai su koma sama to shine wata rana ana haka wata mace mai ɗan karen kyau sai ta kai ƙara gabansu ana kiranta da zahara to sai ta kama hankalinsu da ke labarin mai tsawo ne sai ya takaita shi ƙarshe dai abin ya kai su ga aikata duk abin da aka hane su sun buƙace ta ta ce ya ba za ta biya musu buƙata ba sai sun yi shirka kuma sun kashi sun yi kisan kai kuma sun sha giya suka ƙi sai ta ba shi giya shan giya sai ya sa hankalinsu ya ɓace suka yi shirkar suka yi kisan kai ɗin gagiya kuma suka yi zina. To kuma da suka aikata abin da aka hana su sai suka koya mata wai suna Allah mai girma ta yi musu wayo kawai zai ta tashi ta yi sama ita. Ta yi sama Allah bai barta ta shiga ciki ba sai Allah ya shafe ta ya mai da ita taurari. Shi ne taurarin da ake kira Zahara. to lokacin da suka ga wato abin da ya same su sun saba wa Allah sun shiga halin kakani kayi ba damar komawa ga Allah komawa sama laifi ya sa sun kazance laifin su ya hana to shine suka tafi wurin Annabi Idris suka roke shi ya musu wato suka yi kamun kafa da shi ya roka musu Allah afwa to shine ya roki Allah Allah sai ya ba su zaɓi tsakanin azabar duniya da azabar lahira sai suka zaɓi azabar duniya don kasancewa ta nan kusa-kusa za ta ƙare za ta yanke saboda haka ana yi musu azaba a birnin babil har zuwa nan alkiyama don su huta da azabar jahannama to su ne wai waɗanda suka koyawa yahudawa suka koyawa al'ummar duniya sihiri saboda ya zama fitina ga mutane amma suna koyarwa bayan sun yi gargadi to wannan labarin kamar da aka ji shi kaga labari ne wanda bai da dadin jima wani malami da ya hashiya akan tafsirin jalalaini imam al-jamal suleiman al-jamal ya sa wa littafin na littafin al-futuhatul ilahiyya kamar inda sawi ya hashiya shi ma haka suleiman al-jamal ya hashiya ya ce wannan ba a dogara da wannan labari ba don matattararsa a karuwar yahudu ne kuma abin da ke ciki na labarin ya saba wa hankali ya saba wa kuma nasi da aka nakalto na alkur'ani da sunna sannan shi abubakar gumi yake cewa matarihi ma yana karyata hakan ai domin kasancewa annabi idris alaihi salam shi yayi zamani ne kafin a yi tsofan kafin a yi tsofan ta annabi nuhu zamanin annabi nuhu annabi daris ya zamaninsa don kamar yadda masu tafsiri da sira suke cewa shi idris ɗin kuwa jaddu abi nuhin kakan baban annabi nuhu ne jaddu abi nuhin kakan baban annabi nuhu ne shi kuma birnin babila wato an yi shi ne bayan tsofan da zamani mai tsawo to kuma aka ce can aka je a babila aka yi abin to kaga akwai wato tuka da warwara cikin magana saboda haka dai wannan labarin na cewa an saukar da sihiri ne ta hanyar mala'iku da su koya mutane sihiri labari ne da bai tabbata ba inda daga cikin kirkirarrun labarai da kisoshi da yahudawa suka yi don su halatta wa kansu damfara da suke ta yi suna sihiri kuma suna koya mutane sihiri kuma don sabatar da mutane a bar addinin musulunci kamar da suka bari don su sun zaɓi shaƙawa sun zaɓi barin addini barin gaskiya kuma sun wato ɗaukan makansu cewa ba za su bari ba kuma wasu su bi gaskiyar su tsira shi yasa suka yi yunkurin batar da mutane har suka yi nasara batar da nasara a su suka rikita addinin kiristoci suka raba su addinin musulunci bayan annabi isa da jimawa an ce kamar bayan su da shekaru tamanin suka yi wannan yunkuri ta hanyar bolus wato suka canza aƙidar wato tauhidi ta su nasara suka mai da su aƙidar cewa annabi isa ɗan allah ne ko kuma na ukun Allah ko kuma cewa shi Allah ne ma gabaki daya to to haka suka so ma su yi hata al'umma ta musulunci to amma Allah ta'ala ya tsare wannan al'umma ya tsare littafinta ya tsare mana aqida to amma ire-iren waɗannan abubuwa batutuwa na cewa mulkin annabi Isa da sihiri aka yi shi amma saukar da sihiri ne akan mala'iku dan kaza kaza kaza wannan din yana sawa masu raunin ilimi raunin aƙida da yawan son zuciya da son duniya su ce to ashe ma wannan asire-asire suna da asali suna da tushe kuma ba za su ci karo da addini ba idan ya zama annabin Allah ko kuma mala'ikun Allah ma sun yi shi ko kuma ta hanyar su abin ya zo ashe ba wai sharri ne ba ga baki ɗaya kasan kuma wanda ke da sa rai da bin shubha sai ya bar nasi bayyananne da Allah ya hana abu ya dan samu dan wani abu ko kaka da zai ta'allaka da shi sai kawai ya rike shi an kace masa a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce itane busab al-mubiqati ku ne sance bakwai masu halakarwa ya ambata shirka ya ambata tsafi sai ya taka maka ne haka nan sauran nasoshi irin waɗannan saboda haka ba a mayi wannan ba saboda haka wa ma yu'allimani min ahadin ba a sauka musu da sihiri ba kuma ba sa koya wa kowa hatta ya kula ballanta na ma su ce inna ma nuna fitnatun fala takfur wai mun fitina ce jarrabawa ce kada ka kafirta eh ba ai wannan ba ma ballanta na a samu damar kafa hujja da wannan cewa sihiri yana da tushe ko asali fa ya ta'allamuna minhuma a ce suna koya daga wurinsu bai farko na bihi bainar mar'i wa zauji abinda suke raba iya raba tsakanin mutum da matarsa da shi koda eh akwai daga baya wato ma'ana sihiri ana yin sa tun dama kuma masu yin sa suna yin sun kirkiro shi kuma yana yin tasiri in Allah ya so amma abinda ake korewa din shine ba daga annabi Sulaiman bane kuma ba daga mala'ikun Allah bane masu sarki daga shaydanu ne rundunar iblis shaidanu da shaidanun malamai na yahudu su ne suka kirkiro shi su ne suke yin sa suna sa alkarfa tsakanin mutane in Allah ya so a raba tsakanin mutum da matarsa din ma a yi abin da za a yi na sihiri ya cutar in Allah ya so amma abin da ake korewa shi ne ba daga annabi Sulaiman ba ne ba wahayi ba ne kuma zuwa ga waɗannan mala'iku su yi wannan wama hum bidarrina bihi min ahadin illa bi iznillah kuma su masihirta wanda suka kago sihirin daga yahudawan da shaydanin da wanda suke bin su ba za su cutar da kowa ba da shi illa bi iznillah sai in Allah ya so izini na kaddara ake nufi dama Allah bai izini ba izini na shari'a a sihiri amma izini na kaddara wannan na ibtila'i in Allah ya so sai wanda aka yi wa sihiri ya cutu domin ciwo ne kamar sauran cututtuka wanda Allah ya so sai abin ya same shi in mumini ne sai zan masa kafara da shafe zanibi da daukaka amma ba wai game da kasawa ne ba in mai sihiri ya yi sihiri duk gwanancewarsa duk kuma tuburewarsa da ainihin kafircinsa da rabuwarsa da Allah ba dole ba ne a ce duk abin da ya sai ya auku. Kasan su masahirta da yake sun haɗa al'amarinsu da shaiɗanu. To, gwargwadon yadda mutum ya yi zurfi a cikin kafirci da kuma haɗa sha'aninsa da shaiɗanu rundunar Iblis, da yadda ƙaurace wa tauhidi kuma ya sifantu da muggan ayyuka da ƙazanta to gwargwadon yadda zai samu taimako da kuma istidraji a cikin abin kenan kuma da ibn al-qayyim rahimahullah da malaman da ya malamai da yawa suka ambata shi yasa za ga bokaye da matsafa wato suna zama cikin ƙazanta suna nisantar ibada suna nisantar wuri mai tsarki suna fin son wato zama cikin halin najasa da ma janaba ba wanka misali da kuma ɗaura wasu abubuwa ma waɗanda abin kyama ne wanda shaidanu suke so da sanya ko ta da wani turaren hayaki wanda sauran jama'a ba za su so shi ba amma su su yi ta yi irin waɗannan abubuwan duka don su samu tagomashi a wurin shaidanu kuma su samu Allah ya rabu da su ya dangwaron musu da duniya da ra'ayinsu a musu je kaka mutu burinsu ya cika shi yasa za ga wani sihirin ba zai yi ba sai an kar mutum ko ba haka bane wani ma a ce mutum din ma jariri nafsan zabiyatan bi gairi nafs a kashe shi bai karkowa bai ma san meye laifi ba a kashe shi a ce da jininsa za a yi amfani to duka waɗannan abubuwan suna yi amma duka sai in Allah ya so yawa izini wato na kaddara wata Allah muna ma yadurruhum kuma suna koyan abinda zai cutar da su a lahirarsu in sarrafahum an ta'alim dini domin koyon sihiri ya juyar da su a barin koyon addininsu wanda duk ya kama hanyar sihiri da tsatsaba ba shi ba addini yanzu ka duba mana kuma yanzu nan duk wani malami wanda ake cewa malami ne amma ya koma ɓangaren tsatsabe-tsatsabe malami ne na laƙunƙuna kawai malami ne na ainihin siddabaru malamin duba ne malamin haɗi ne zanen ƙasa bugun ƙasa za ka samu irin su sayihul bukari muslim da sauransu ka samu tafasir tafsirai na magabata da na majinkirta da tafan shari'a da na aƙida a wurinsa ba za ka samu wannan ba kullum zai dai ka same shi da tarkacen irin waɗannan abubuwan abubuwa waɗanda za su ɗaure ma kai ka ce menene wannan amma shi ya san menene ma'anarsa ina faɗa muku littafin shamsul ma'arifin kubra wanda aka haɗa cikinsa abubuwa na tsibbace-tsibbace da sihirce-sihirce da abubuwa na ainihin bugun ƙasa sannan da kuma abubuwa na taurari kun san duka bokanci ne su kaga duka aka ya haɗa wa'annan abubuwan in ka karanta sai ka ga cewa in dai karatun addini kake ba ma ka gane abin alhamdulillah gwargwadon hali ina ɗan gane larabci kaɗan-kaɗan amma shi wannan ina karantawa zan ina karanta larabcin amma ba na gane inda aka dosa ina karantawa sai kawai na ajiye shi zan je ban da ji ba zai yi ba to ba zai karantu ba saboda in za a karanta wannan sai ka bar na addinin sai koma zaman dirshan dan karamin littafi zai ɗaukaka shekaru kanka na ƙarshe shi abu ne ba mai sauƙi ba abu ne wanda ke da wuyar gaske kafin ka koyi irin wannan haɗin da sauransu amma sai su shagaltu da shi su bar karatun alkur'ani su bar karatun shari'a ga baki ɗaya to shi ne sun Allah ta'ala ya ce suna koyon abin da zai cutar da su ba zai amfani su ba wato a duniya ma amfani suke gani ba amfani ne sahihi ba mai ma'ana kuma sai Allah ya so duk da hakan ma wani zai ta tsafin nasa ya sha wahala ya wulakanta gori bai cika ba wani zai ta tsafi ya ta bijirewa Allah dan ya samu kuɗi amma Allah bai kaddara ba ba zai samu ko a duniyar sai dai sha wahalar banza walaqad alimu laman ishtarahu kuma alhali sun sani wallahi cewa laman ishtarahu wallahi duk wanda ya sayi wato sihiri ya zaba wa kansa sihiri ya zama matsafi a istabdalahu kitabillah wato ya ɗauki tsafi cewa shine ilimin da zai saka a gaba shine aikinsa madadin littafin Allah duk zama ba za su haɗu ba ba yadda za a yi mutum ya zama ainihin matsafi sannan ya zama malamin shari'a duk da cewa ana samun wani lokaci saboda munafirci musamman za ka samu wani sai ya ɗan buɗe wani zaure haka yana koyar da irin ƙananan littafai haka da sauransu aka sallami masu wa'annan to su wa'annan kawai dai ana ɗan jalabtawa da su ne don a ɓadda sawu amma mutane wa'anda suke manyan abokan hulɗa in sun zo to su ne za a mai da hankali a kansu dama har kasu ita ce ake yi wani malami da na sani a kano yana karantarwa amma eh eh akwai ko ina akwai su irin wa'annan wallahi za ga malamai ɗalibai ga littafai duk an zube a gabansu ana ta karatu kuma yadda karatun gwargwado amma ɗalibai suna zaune da zarar irin mutanensa sun zo za ga mutum ya zo a jif babbar mota wasu ma daga abuja ko daga nan kusa ko a cikin kano manyan mutane dai haka suna zuwa wallahi ba zai ce wa mutanen ɗaliban nasa ku yi haƙuri sai na zo ba ko kuma ku tashi sai gobe ba yana ganin su dama tashi kawai za su yi sai a taka kafar bene a yi sama a je a zauna za a iya yin awa biyu ana can ana tattaunawa yadda za a yi abubuwa in ka gaji ko kana da larura ko ba kai ce fane ba ko za ka je kanin shi kanan ka ɗau littafin ka tafi yau ba ka da rabon karatu kuma ba ka da wani abin yi ka jira in muhimman mutane sun tafi sai a dawo kuma ta kan to kaga harkar karatu ba za ta yi ba haka malamai na gaskiya ba haka suke ba su dama karatun kawai suka saka a gaba shari'a suke nema kuma kokari suka sa shari'ar to shi yasa Allah ta'ala ya ce kuma wallahi sun san cewa duk wanda ya saya wa kansa ya musanya wa kansa wato ya musanyi littafin Allah ya karbi wannan harka ta sihiri to ma lahu fil akhirati min khala alahira bai da wani rabu ya riga ya bata ai bai da nasibun fil janna bai da rabu a cikin aljanna domin idan mutum ya mutu da shirka Allah ya haramta masa shiga gidan aljanna ai inna la la yakfuru an yushraka bihi wa yakfuru ma dun zalika liman yasha nasoshi da yawa su tabbatar da wannan ma'ana cewa wanda ya mutu yana shirka shirkan nan ta asali ne dama kafiri ne bai musulunta ba ko kuma a musulmi ne amma kuma ya yaudari kansa ya yi ridda ko kuma yake nifaka don wannan yana layin nifaka mutum ya ce ya yi imani da Allah da ranar lahira da abubuwa na addini amma kuma ya zo ya sa wani sarfi ya ratsa da wani abu zai ɓata addini kuma yana na a haka yana sa a ganshi a matsayin malami a matsayin musulmi wani ma a haka ya dinga ainihin wai a ce limami ne a haka ana samun irin wani to amma ƙarshen an je lahira tsatarar ai asalin imani ma bai inganta ba saboda haka aka ce wa mutazul yama ayyuhal mujrimun wari kanku a yau ya ku kafirai masu babban laifi dole za a hada hada irin wa'annan mutane komai yawan sallar su da salatin su komai yawan haji da umara da sauransu suna samun kudi za ga suna ta kai kawo su je haji su je umra su yi wane ne su gina masallatai su yi wane ne duk suna yi in abin a musu istidraji ya karɓa sosai misali suna hulɗa da manya sun samu kuɗi amma wannan shirkar da suke yi wannan tsafe-tsafen ya dammara imani saboda haka wannan ibadun da suke yi duka sai dai su ƙara dilmaya su a cikin azabar jahannama sai dai su ƙara danna su ƙasa innal munafiqina fi darkil asfali minan nar wa tajid lahum nasira duk wanda ya ɓoye kafirci kuma yake bayyana musulunci ranar kiyama shine can kasan kasa ƙarshen kasa a cikin wutar jahannam to abinda irin wannan mutane za su sami kansu a cikin Allah ta'ala ya ce wala bi isa ma sharu bihi anfusahum tir da abinda suka sayar da rayukansu ainihin da shi sun sayar da rayukansu ma'ana sun sallama daɗin da za su ji a aljanna rayukansu sa'adar da rayukan sa samu a aljanna sun sai da shi sun sai wani abu na kwalamar duniya akwai batan basira da shedan zai wa mutum makirci da shi irin wannan dan wannan rayuwar da duk talaucin mutum duk yadda yake Allah ya lamace sai ya rayu zai ci sai dai ya ci mara daɗi ko ba haka ba zai kwana zai dai ya kwana a ɗaki mara kyau misali ko shimfiɗa zai yi bacci ta yi ma baccin da zai yi ya fi mai kyakkyawan gidan da shimfiɗar in ta ɗauro kamar da yake faruwa da yawa ka gani kamar da imamu ahmad ibn hanbal yake cewa duniya lamarin ta abu ne mai sauƙi duk yadda aka je aka zo sai dai a ce mutum zai ci abinci amma ba irin na suwa ne ba zai kwana amma a guri ba irin na suwa ne ba zai sa tuba ba irin ta suwa ne ba amma ba za a rasa ba gabaki daya ku duk yadda aka kasance to akan wannan akan abin da komai ka samu takaitacce ne iyakantacce ne mutum zai janyo wa kansa hasara ta har abada maza Allah sama yace irin wa'annan sai an kai mutum gidan aljanna an nuna masa a ce kaga ƙayataccen gidan nan da matan da ke ciki da ƙoramin da ke ciki da benaye da aka yi su a ciki da arziki mara iyaka da aka tanada a ciki duka su kaga wannan da aka yi aka yi wa inda ka yadda ka tsaya a kan gaskiya to amma tun da ka zaɓa wa kanka juya wa Allah baya ka kafarta ka zaɓi ɓata to shi kenan ba za a baka wannan ba za a baiwa wani wanda ya tsayo akan tafarki madaidaici za a ƙara masa akan nasa sai a wuce da shi wutar jahannama to shine sai azaba da takaici guda bisu da kansa takaicin rasa wannan gida na aljanna da dawama a cikin ni'imar wannan kada ya ishe shi azaba da cin rai sannan ga kuma azabar da zai gaure da ita mai tsanani mara misali sai su haɗu a kansa shi ne mana yammu ta gabu kafirai su rabauta da azaba ninki ba ninki su kuma mummune a ninka musu wani man saba matsama rabbihi jannata to kaga tir da mutum a ce a duniya Allah ya yi shi musulmi amma ya zaɓa wa kansa canzawa ya aji alƙur'ani ya koma yana sihiri ko ya amfani da alƙur'ani ko ilimi ya dinga sihiri irin abin da yahudawa suka yi ilimin suka sayar da shi suka juyar da shi ya zama na duniya kawai bai amfani lahirarsu ba tir da wannan laukanu ya lamuna da sun kasance sun san hakikata ma ya siro na ilahi min al'azabi mata allamu da sun san hakikanin azabar da za su koma mata a ranar lahira to da ba su koyi sihiri ba haisu da ba su koyi sihiri ba babu shakka wanda ya san akibar da inda mutum ya san akiba da za ta same shi akan irin wani abuwa da ba zai yi ba kisa Allah ta'ala ce wa anzirhum yawmal hasra iz qudiya al-amr wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun kamar su gargadi game da ranar da na sani ranar da na sani al-kiyama kenan wa hum fi ghaflatin amma anan duniya suna cikin rafkana to wannan ma da kace babban rafkana kuma yana daga cikin makircin shedan sai ta ba dai addini bane ai kana sallah ba karatu bane kana karatun alqur'ani yana ma akan ka kana rubutawa ilimi ne kana da shi ba da shi kake yi ma saboda ka dan kai wannan dan biyan bukatar ka ai ka rabu da tsanantar masu tsanani wani masu ce wannan ɗan izalan ne ko ɗan malaman ne masu tsananin fitina masu zafafa al'amari komai kai a ce a ɓata shi an yi taimako kuran asiri a ce tsafi ne a ce kaza da kaza mutum ya taɓata wa kansa lokaci har mutuwa ta zo su same shi haka ya je lahira sai zama cikin wanda Allah ta'ala ke cewa wa badalahum min Allah ma lam yakunu yahtasibun wa badalahum sayi'atu ma amilu wa haka bihim ma kanu bi yastazibun abinda ba sa tsammani sai bayyana musu a wajen Allah abinda suke isgilanci akan sai zo ya auku akan su Allah ka kiyashe mu walau annahum amanu da a ce su yahudawa wato sun yi imani sun imani da annabi sallallahu alaihi wasallama Al-Qur'an sun imani da Al-Qur'ani mai girma wattaqau sun ji tsoron Allah eh wattaqau iqaballah sun ji tsoron azabar Allah bi tarki ma'asihi sun bar ayyukan sako kasiri eh kamar tsafi da suke yi sun daina sun daina ci da addini sun tsayu akan gaskiya sun tsayu akan su yi kokarin shiryuwa su shiryar da wasu kuma kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabban su kai abin da ya faru kenan su lokacin malaman yahudu kokarin su kullun ya za su rike matsayin da suke akai na ci da addini ko ba haka ba ya kuma za su rike mutanen su a haka ya ma za su kange mutane su hana mutane bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai da suka bi shi kokari suke su tabbatar da abin da Allah ta'ala yake so alqur'anin nan addinin nan jihadi da infaki su ba maganan ma su ainihin tatsi mutane su tara abin duniya daga hannun mutane ba abin da suke da shi shi suke kokari su bayar su taimaka wa jama'a saboda haka Allah ta'ala yake so ko an fi kome ma ja'alakum mustakhlifina fi ku bayar daga abin da Allah ya baku kuka zo da baku da shi Allah ya baku ku bayar falazina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir ka gani ma lakum alla tunfiqu fi sabilillahi wa lillahi mirasu samawati wal ardh haka ake ta faɗa musu kuma suka amsa wannan saboda haka mutum ba ma sai mai dukiya ba duk dan abin da mutum ke da shi sai ga yana ta kokari yana bayarwa kaga su sun zama akasin waɗancan kullum kokari suke su halarci masu Allah suna sama gaban su su karanta wani abu kuma su tafi su karantar da yawa da suka samu wani rabo dan kaɗan na ilimi sai suka bar Madina suka tafi suka bar misali A tun ana Makka wasu suka bar Makka suka koma Madina wasu kuma daga Madina suka tafi wurare tun zamanin masu Allah sama ya ta tura su wurare da yawa domin su je su shiryar da jama'a su sadaukar ba da neman duniya ba to da wannan addini ya tabbata su kuma waɗancan suka tsaya suna ta ƙoƙarin kare matsayinsu to amma da yake ita gaskiya ita ce take wanzuwa sai Allah ta'ala ya tabbatar da annabi sallallahu alaihi da jama'arsa da musulunci da alqur'ani Allah ya tabar da su yahudawa da dukkanin abubuwan da suke tayi suke ta yunkurin ganin sun tabbatar da shi na bata da kuma kange mutane da ma yin amfani da ƙarfin da suke da shi kamar da muka ambata a baya yahuda sun amfani da kudinsu dama kuma tun da su ba su da tsantseni ba sa barin haram ko ba haka ba Allah ya haramta riba a cikin attaura amma zizon ba da wata sana'a da ta kai riba duk masu jarinsu ba su da wata sana'a wato da ta kai riba wanda da ya mallaki jari mai ƙarfi to kawai sai ya mayar da harkar riba ita ce harkarsa mutane su yi ta karɓa a wurinsa suna ta kawo masa kuɗi yana ta ainihin ci da gumin mutane yana zaune kamar da dai yahudawan na yanzu ma suke yi to haka kuɗin da suke samu suna ta yaƙar addini amma kuma addinin ƙarshe sai da ya tabbata aka ainihin kakkaɓe su aka fatattake su daga madina da kewaye da ma jazira gabaki ɗaya hijaz gabaki ɗaya kuma suka zamanto wulakantattu Allah ya fushi da su suka zama abin kyama har izuwa yau kuma kowa yana kallon su ne a matsayin masharranta me ya jawo take sani da suka yi sayar da ayoyin Allah kan amfanin duniya da suka yi wannan shi ya jawo musu to duk wani mutum kuma da dauki hanya irin ta cikin musulmai Allah ya bashi sani ya bashi alqur'ani ya bashi addini ya bashi wani shugabanci amma sai ce duniya zai nema yace zai fada da malaman gaskiya zai fada da shari'ar zai kokarin tabbatar da bid'o'i da soyayyen zuciya irin wannan to karshe ba zai yi nasara ba kamar da irin yansa ba su yi nasara ba karshe kuma zai zo ya wulakanta in mutuwa ta zo kuma sai da na sani kuma yawmal hasara rana alkiyama zai da na sani rayuwar da ya yar kadan dan abin da ya samu dan kadan mata'un qalil eh duniya jin daɗi ɗan kaɗan na duniya ya janyo masa rasa jin daɗi mai yawa na aljanna ko bakin na aka tsaya an tafka asara ga kuma mafi munin da goma a cikin wutar jahannama to Allah ta'ala ce da a ce sun yi imani eh sun bi annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sun bi alqur'ani mai girma wata kau sun ji tsoron azabar Allah sun bar sabo kamar sihiri wasaddin nasi anil huda bid dalal da kuma ƙoƙarin tare mutane a barin bin shari'a ta hanyar ɓatar da su aikinsu kenan har yau a tsiro da wannan a ƙirƙiro da wancan ainihin domin mutane a kan garar da su a bata musu lokaci da tunani a saka su su yi ta sabon Allah sabon Allah ma a mayar da shi kamar jarumtaka ko ba haka ba yanzu ku duba yadda musulunci ya haramta zina yadda ya mai da zina laifi abin kyama wala takrabu zina law kana fahishatan wa sa'a sabila ko kusantar zina ma Allah ce kada ku yi duk wani abu zai kusanta mutum da zina kar a yi aka hana cakuɗeɗeniya da mata da keɓanta da mata da sauran abubuwa irin wa'annan ballantana ma a ce aikata zinar don ƙazamin aiki ne kuma ya yi muni ya zama ta farko Allah ya shar'anta haddi na jefewa ga wanda ya taɓa yi aure ko namiji ko mace idan sun aikata zina wanda ba su yi aure ba a musu bulala dari kowa sannan a kai mutum wani gari a tsare shi shekara guda ta garibi duka don a tsabtace tangantaku a tsabtace mutunci a tsabtace gidaje amma su yanzu suka halatta wannan suka zo suka kawata suka ainihin fito da abubuwa iri-iri da za su sa zina ta zama da sauƙi to ka gani wannan rashin tsoron Allah ne da rashin aiki da littafin Allah ne da rashin imani shi ya jawo kuma ƙarshe da su da waɗanda suka bi su don yanzu haka wasu daɗi suke ji wai gani suke sun ci sa'a tun da sun samu wani zamanin da sai su yi ta zinarsu su yi ta alfashe su shagiyarsu su yi saƙo su yi kaza da kaza ba shari'a ma yahuda sun hana sai su yi ta yi ba wanda zai tsangwame su to wannan shi ne mafi munin ɓata wato ɓacin tunani ɓacin fitira kuma mafi munin yaudara da ribatar shedan dan da mutum a bar shi haka gwamma a kama shi aukunta shi ko ba haka bane amma aka bar mutum yana ta yi yana ta yi yana ta tarawa yana ta tara zanibin baya tuba yana tafiya ko mutum bai san san da ma mutuwa za ta zo masa ba sai mutu kwatsam a haka bayan ya da malmala da zanibai haƙoƙin Allah haƙoƙin bayan Allah mazinaci duk zai tafi da su haƙoƙin alhaƙin Allah dama ya keta wannan alfarma wannan hurin haƙƙin bayin Allah ya ɓata ‘ya'yan mutane ya ɓata matan mutane ya sa an haihu an kashe ko an jefar tarbiya ta lalace an samu ‘ya'yaye kangararru yanayin zaman al'umma ya ɓaci abubuwa irin wa'annan gasanan to su yahuda duk yana daga cin abin da suke yi da yaɗa abubuwa ne na fasadi iri-iri to da sun yi imani sun ji tsoron Allah sun kiyaye da usibu to da an ba su sakamako na aljanna labasu batu min indillah to wallahi da sakamako a wajen Allah khairun shi ne yafi musu mimma sharabihi an kusum akan abin da suka sayar da rayukansu a kansa ma'ana don su same shi wani amfani na duniya ai mai wucewa ne ko ba haka ba na jin jiya ne a nan nake faɗa hadisi da ya inganta cewa wanda fi kowa jin daɗi a duniya har ya gama rayuwarsa bai fuskanci wata matsala mai tsanani ba jin daɗi jin daɗi jin daɗi aka danna shi a cikin wutar jahannama lokaci ɗaya za a tambaye shi ka taɓa jin daɗin ce a kamar da ya sha wahala wahala wahala jarrabawa iri-iri a rayuwa amma ya haƙuri da imanin da yake da shi in Allah ya gafarta masa aka saka shi aljanna lokaci ɗaya kanan tambaye shi ka taɓa ganin wahala ko wahala ta taɓa bi ta kanka sai ce wallahi bai taɓa sanin wata wahala to saboda haka inda sun zaɓi imani da ɗa'a yadda za su samu aljanna da ya fi musu laukanu ya alamu da sun kasance sun sani cewa biyayya ga Allah imani da da'a shine abu mafi alkhairi to da sun zaɓe shi sun aikata alkhairi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam da ainihin sahabbansa da mu'mine masu ikhlasi suke yi har koyaushe to da sun fifita wannan kuma haka nan rayuwa take ta tafiya har yau har gobe har illa masha Allah haka mutane suke wani shaidan sai ya nasara a kansa ya ce da shi haba har yaushinka kai karatu kai ilimi da wayanka da kazaɗinka kuma ka zauna haka kurin a bushe haka nan a wulaƙance mai amfanin karatunka ka kutsa ka yi kutse-kutse har sai ka samu rabonka saboda haka sai mutum ya saki hanya sai ya zaɓa wa kansa shiga irin wa'in harkoki daga mutum yana ta bincike yana ta nema yana ta nema har wuridi ana yi wurdai na istihdarul janni wa shayaɗin yadda za a kiranyo aljanu da shaiɗanu a yi magana da su yadda za su taimaka a iya sihiri ko a kankama cikin duba wani littafi da yin kira shimusul anwar wancan shamsul ma'arifil kubra su ɗauki saboda shakiyanci sunaye masu kama hankali sai ka ji kamar wani abin kirki ne a ciki wai shimusul anwar eh shimusul anwar kuma shamsul ma'arifil kubra wani a ce maka kitabun rahama wani littafin sunansa kitabun rahama amma kuma duka littafin tsafe-tsafe ne to a cikin shimusul anwar akwai maganar yadda wurdan da za a yi don kirawo shaidanu aljanu da sauransu kuma Allah ta'ala gaya mana ai suna taimakekeniya ko ya masharal jinni qad istaksatu min al-ins ko yawa duk akwai wannan suna taimakekeniya akai amma a bisa halaka akwai rairin wa'annan sai ga mutum yana ta nema yana ta kokari idan Allah yana son sa da alheri sai ya tabe yayi yayi abin yaki har ya haƙura ya jefar da ƙarshe Allah taimake shi ya koma wurin waɗanda ya guda ɗin masu addinin ya ci gaba da addini to shi ya fi masa an kuma mutum Allah ya yi watsi da shi sai a masa je kaka mutu kawai sai ta ganin buɗi ya ta samun nasara da ta ce awa shi ke haɓa ai ya fi a ce kawai yadda ake zauna haka da a birane za a ga irinsu a ce muka wannan ɗan damfara ne wannan ɗan kaza ne amma kuma tantagariyar mahaddaci ne ainihin almajiri ne wani ma malami ne amma kuma irin irin wannan hanyoyin na yahu a yi amfani da ilimi don a ɓata kuma a ɓatar da neman duniya kawai haka nan kuma suna nan ko ina a cikin mutane amma kuma da yawa ba sa son su bayyana kansu a yadda suke saboda ka a kyamace su to amma Allah uku wallan khabirun ma ya'malun ma ta'maluna khabir Allah ya san duk abin da suke aikatawa Allah ya san abin da duk kowa yake aikatawa ina roƙon Allah madaukakin sarki ya saka zakatan mu da hasken imani da alqur'ani mai girma ya dasa mana kimsa mana riko da shari'a shari'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zamanto zaɓin mu har kullum shine abin da Allah ta'ala ya zaba mana na shari'a da istiqama kuma ya ba mu iko na haƙuri na haƙuri da kuma godiya godiya kan wannan imani da musulunci godiya akan al'amuran rayuwa sannan haƙuri kuma da dukkan wani abu wanda Allah baya so mai daɗi ne ko mara daɗi Allah ta'ala ya tabbatar da mu akan tafarki madaidaici ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب لما توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته